ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau uku ga sabon wata watan da ƙada shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 20 daidai ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya muna suratul azab taimakon Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta talatin da shida da Allah ta'ala yake cewa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Allah ya ce bai kamata ba ga mumini namiji wala mu'minatin da kuma mu'mina mace idan qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzon Allah suka hukunta lamari Allah ya ce ga abin da za a yi annabi ya ce ga abin da za a yi ko Allah ya ce ga abin da za a yi annabi ya umu- ya fi umarnin Allah an yakuna lahumul khiyaratu min amri ya zama suna da zabi bayan zabin Allah bayan zabin manzon Allah ya zama mumini namiji ko mumina mace ya zama suna da wani zabi nasu bayan na Allah da annabinsa la yasluhu lil mu'minin aw mu'mina bai dace ba bai kamata ga mumini namiji ko mace ba idan Allah ya yi nufin wani al'amari da shi da manzansa su kuma muminan su zaɓi saɓanin abin da Allah da manzansa ya zaɓa suka zaɓa bal yajibu alaihim an yaz'alu li amrihi wajibi ne gare su su miƙa wuya ga lamarin Allah da kuma lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kalmar an yakuna lahum al-khiyaratu al-khiyaratu masdar ne na at-takhayyur kamar abtiyara masdar ne na tatayyara min amrihim din muta'alliqun ne biha ko kuma mahzufun ne wa halan minha ana hawkin um Allah ya nuna cewa in dai ya riga ya fada kuma annabi ya riga ya fada zance ya kare mai imani da bayi da wani ra'ayi sabanin ra'ayin Allah da annabi wa man yasi Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzon Allah mana Allah da manzansa faqad dalla dalalan mubina hakika ya bata bata mabayyani wannan bayanin ne su'i akibati man yukhalifu amra Allah wa rasulah bayani ne ga mummunan karshe ga wanda ya saba wa ainihin wato al'amarin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar ayar wa man ya'si Allah wa rasulahu fi amrin min al-umuri duk wanda ya saba wa Allah da manzon Allah a cikin wani lamari daga cikin lamura to faqad dalla anil haqqi was sawabi ya bata daga barin gaskiya da daidai kuma batan mabayyanin bata wannan ko shakka babu to wannan aya malaman tafsiri sun yi sabani dangane da akan waye ta sauka sababin saukan ayar daga ciki wasu malaman suka ce aya ta sauka ne akan Zainab binti Jahash Zainab binti Jahash matar Zaid bin Harisa a da kafin annabi ya aure ta Allah ya dade ta annabi ne ya neman wa zainu aurenta ita wannan matar zainab kula da kisar wanzan Allah ya neman wa yaron gidansa yaronsa bawansa da ya yanta shi ya neman masa auren ‘yar uwarsa, ‘yar ammarsa, ‘yar gwagwansa, ya ce ke, ki aure zaidu. Ina so ku gane asalin isar kenan annabi ne ya nemo wa ita Zainab binti Jahash mijin da za ta aura da farko, amma Allah bai juya al'amari irin nasa. sai gashi an waye gari kuma annabi ya aure ta kuma matar yaron gidanka matar yaronka a kasuwa matar yaronka a siyasa matar yaronka a gona ina fata ana fahimta zai iya yiwuwa ka zo ka aure ta ke hajja zai iya yiwuwa mai gidanki a wuri matar yaronsa kullum rayuwa ana ɗaukan izina ne ba wani abin da ya gagara annabi ya ce wani farkon lamari ke ce ki aure zai du sai ta ce ka ina ta ce a'a sai ta yi sai ta nuna abubuwa dai da ba ta son sa da ƙarshe dai da zance tsawo sai ta ce ana khairun minhu hasaban ta ce ya manzan Allah wannan na fi shi dangantaka na fi shi matsayi da dangantaka wanda mata suna jin su ‘yan wance ne su ‘yan wane ne Allah ya ce wa makana li mu'minin wala mu'minatin bai kamata ga mu'mini namiji ko mace ba Allah da annabi su ce abu kaza annabi ya buɗe baki ya ce ai kaza mutum ya zama yana da wani zaɓinsa ina jin wannan ayat sai ta hakura ta aurewa zai dama abinda ake so ta aure shi ta aure shi wata riwayar ta ce ya rasula inni lastu bina kihatihi ni ba zan aure shi ba manzo Allah ce da ta bal fankihihi Zainab bari ki aure Zaidu na ce ki aure shi tace ba na son sa ya ce bari dai ki aure shi ta shi ya rasulullahi za a ce na sami ne na aure shi ne to ba kuma zan matsanta wa kaina sai na aure shi amma ba na son sa suna cikin magana da annabi kawai sai Allah ya saukar da wannan ayat wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره suna tattaunawa sai Allah ya ce bai dace mumini namiji ko mace Allah da annabi sun yanke hukunci su ce suna zabe ka duba Allah ya ari zancen annabi ne fa yake cewa ayi amma Allah ya ce shi ma ya ce ayi saboda tsabar goyon bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan ta ce ya rasulullah inni qad radituhu inni ta ce ya rasulullah qad radituhu li zawja bayan an saukar da ayata ce ya manzo Allah yanzu ka yadda wannan shine mijina in auri wannan a matsayin miji annabi ce na'am na yadda miki zai ya zama mijinki duk da ra'ayinki ta ce idan la asi rasulallah kad zawwajtuhu nafsi to ina shaida maka ba zan saba annabi ba ba zan saba umarnin Allah ba na ba da kaina gare shi a ji a shirya a yaure kun ji wannan sababi na biyu kun ji abin da ya faru wasu malaman suka ce aya ta sauka ne akan ummu kulsum binti uqba ibn abi mu'ayt ita wannan mata ummu kulsum bint uqba ibn abi mu'ayyid ita ce mata farko da ta yi hijira daga makka zuwa madina a cikin mata duk mata ita ce farko ummu kulsum binti uquba ibn abi mu'ayyid ita ce best muhajira da ta taho daga makka zuwa madina amma ba da sulhul hudaybiya bayan sulhul hudaybiya ita wannan abin da ya faru zuwa ta yi kawai ta ga annabi ta ce na baka kaina da kaina ya rasulullahi na baka kaina da kaina ita wa ta zaɓa annabi maza Allah ya ce kai zaidu zo kai kuma na aura maka ita ce zaidu ka zo ka aure ta zaidu bin harisa to yaushe aka yi wannan abu wannan auren na ita zainab bin jahsh da zaidu bin harisa an zo an zauna auren bai yi ba aure kam sai da mutuma na tsallake muku ne saboda time ya sake ta auren bai yi ba zaman bai yi ba don haka zainab kawai ta ce ba zan fa iya zama da mutumin nan ba bayan ya aure ta kawai sai zai ya sake ta shi goma na Allah ya ce zaidu zo tun da zainab ta ƙi ka to ga ummu kulsum binti uqba ibnu abi mu'ayyid zo ka aure ta ita ma wannan ummu kulsum binti uqba sai ce ha ba ya rasulullah zaidu kuma ha ba ya rasulullah kai akwai dan uwanta dan uwanta shi ma yace a'a ya rasula gaskiya yar uwanmu ba za ta aure zaidu ba suka ce inna ma aradna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kawai mu fa annabi muke so ya aure yar kawai manzo Allah muke so ya aure yar dai annabi baka da bukata to ai hakuri ba sai an ba sai an hada mu ‘yarmu da wani ba. Shi ne Allah ya ce wa man kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min bai kamata ba mu'mini namiji ko mace Allah da manzansa sun yanke hukunci ya zama kuna da wani zabi bayan zabin Allah da Allah imam ibn kasir da ya zo ya haɗe waɗannan asbabun nuzul ɗin ya ce duka wannan aya hadihi al-ayatu ammatun fi jami'il umurat wannan aya ta hada komai kawai kawai idan Allah da manzo Allah ya yi hukunci kawai a zaɓi na Allah da na annabi falaysa li ahadin mukhalafatahu bai kamata wani ya saba abinda Allah ya faɗa da annabi ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول باب ونزابي با wani ra'ayi ba wata magana indai Allah da Annabi sun fada zance ya kare kamar yadda Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima Allah ce wallazi nafsi bi yadihi لا يؤمن أحدكم حتى أكون أو حتى حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ɗayanku bai da imani ba zai imani ba har sai son zuciyarsa ya zama mai bin abin da na zo da shi ba ɗayanku bai da imani in dai son zuciyarsa bai zama yana bin abin da na zo da shi ba jama'a wannan abin da yake nuna gaba ɗaya ita mace fahimtar waye mace zai taimake ka a rayuwa kuma ko yarka ce ko ganwarka ce ko yayarka ce ko mahaifiyarka ce ko uwar gidanka ce ko mene mace tana da wahalar sha'ani ka ji na ce ma mace yanzu ka duba anan ka duba wannan kes ɗin ko idan an faɗa sai ku kuna jin nauyi ko ku duba yadda annabi ta haƙuri da mace ga abin da yake so a yi ita kuma ga abin da ke so wannan wa'azi ne ga duk wanda Allah ya bashi ya mace ya bi a hankali wajen aurar da ita kai ya ce zai tirsasa mata ta auri wanda ba ta so idan mace ta iya jayayya da manzon Allah annabi ya faɗa ta faɗi ra'ayinta a nan din shari'a ta ba ta dama ne ai ce zabi kar ku manta ba tana da wannan damar ta zabuwa take so shi yasa annabi ya ba ta wannan damar saboda addini musulunci ba addini ne na kama karya ba da haka an ba ta damar ta ta yi choosing ta bari choice ɗinta to idan har mace ta iya buɗe baki ta gaya wa annabi ra'ayinta ba ta son wani alhaji bai kamata kai kuma ka zo ka tukuki yarka ka zo kai mata auren dole ba ku yi haƙuri al'amura sun canja daɗin ma ana zaune lafiya ga yadda ake ballantana yanzu sannan kuma ashe ba wani abin mamaki bane dan uba ya kawo wani yarsa ta ce ba ta so ha to ga manzo Allah ya kawo wani ya kawo Zaidu an ce ba a so kuma ba mace ɗaya ba fa Zainab ta ki shi Ummu Kulsum ma binti Ukba ibn Abi Mu'ayth ita ma ta ki shi shi me laifinsa bawa ne gudajen bawa da ya taho ya zo aka yanta shi ya samu yanci da haka shi ba suna ganin bai kai su asali ba bai kai su matsayi ba da haka murkushe mace da tilasta mata sai ta auri wani saboda kai wani yana kyautata maka to ita ba lalle ta damu da kyautata ubanta da yake yi ba zai iya yiwa wani yana kyautata maka a'a kaga cewa bari ka ɗauki yarka ka ba wa ɗansa wani wani abu ne daban za ta ce ya kuna ku je ku ta zumuncin ku amma ni ba na son su a wannan babban ka ne yana da wani ɗa mai ladabi da biyayya ko yayanka ne yana da wani ɗa mai ladabi da biyayya bari ka haɗa wani da wance yana da kyau in za a haɗa amma in suna so idan ba sa so shikenan saboda shi auren zumuncin nan da kuke gani abu ne mai daɗi amma yana da illoli me illolinsa idan ya lalace yakan rugurguje wurare ne da yawa ana ta kama da kisa kai kai ne da 'yan uwanka dangi ko kai ne da ɗan uwanka dangi ka ɗauki yarka ka bayar yarka sai ta kawo labarai da abin da ɗansu yake maka sai ka tsane shi an ka fara tsanan ubansa shi ma ya goyi bayan ɗansa kai ma ka goyi bayan ɗanka sai faɗa ya kaure tsakanin iyayen faɗa ya kaure tsakanin iyayen daga nan sai zumunci ya rabu uwa ka ubanka sai da aka je kotu tun daga nan aka yanke zumuncin gaba ɗaya to kaga da wani bare ne da ba dangi babu damuwa amma wannan an riga an haɗu saboda ka dole sai an yi takatsantsan lokacin da za a yi aure na dangi wani ya ga 'yar uwa a dangi zai aura to ya tabbatar tana son sa shi ma yana son ta sai abu ya kyau amma in akwai wani abu na tilashi to kwakwa saboda in ya zo lalacewa rushewa yake wato ba shi kaɗai zai rushe ba sai ya sai yana da fuka-fukai sai ya tattaba wurare da yawa sannan abu na gaba ashe mace tana da 'yanci ta zaɓuwa take so yanzu wannan auren da aka yi da zainab ta auri wannan bawan allah zaidu malam kullum rikici annabi yana ta alƙalanci dama in dai ka haɗa aure to ka haƙura da alƙalanci kuma kullum zaidu da yana cewa ya rasulullahi ni kuma matan nan tana mun ba daidai ba na gaji da lamarin ta annabi yana cewa kai haƙuri kai haƙuri ita ma ta kawo ƙara ni fa ya mun kaza ni gaskiya ba zan iya wannan al'amari ba annabi yana ki haƙuri ko ma gidan mijinki ko ma gidan aurenki haka annabi ya ta yi aka yi ta bugawa annabi ya yi iya ƙoƙarin sai sulhunta ya daidaita ainihin wato zaidu ibn harisa da kuma wannan mata ita ce zainab wato bint jahash shi zaidu annabi yana son sa ne fa ko ba eh ai kai kai daga jin yadda kisar ta zo an nema masa wancan ba a samu ba aka daɗe ma ai ana son sa ai ko ba ka bane yawa mutum ne mai matsayi sosai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa ni'ima ta yanda ya yanta shi da bawa ne ya yanta shi ya zama babban mutum mai matsayi kabiran sha'ani jalilul qadri habiban ila nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya so shi sosai shi yasa ma ake ce da shi alhibbu yawwa akwai ɗansa Usama ibn Zaid an gane ko hibbu ibn al-hibb masoyi dan gidan masoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura masa yar gidan gwaggwansa ita wannan Zainab bintu Jahash din da muke faɗa Zainab bintu Jahash yar gidan gwaggwan Annabi ne ammatu ammatu yar gidan ammarsa ce al-Asadiyya duka-duka auren tsakanin zainab binti jahash da shi zaidu shekara ɗaya ne ko kusan shekara ɗaya haka ko sama da shekara ɗaya baya wuce shekara ɗaya da ‘yan wani motsi haka gaba ɗaya auren da aka yi ba daɗe ba kawai aka samu saɓani sai ga zaidu ya zo gurin manzo Allah ya ce a rasulullahi auren nan da kai mun gaskiya na gode Allah saka da alkhairi na haƙura manzo Allah ya ce da shi in amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matarka ka ji tsoron Allah to yayi ta zuwa yana zuwa yana ta maimaitawa yana ta zuwa yana maimaitawa daga ƙarshe dai aure kam sai ya mutu kawai zai biya sallame ta to malam bayan zai ya sallame ta aure ya mutu baiwar Allah ta koma gidansu daman na gaya muka 'yar gidan gwaggon annabi ce mahaifiyarta gwaggon annabi ne amma ce ta manzo Allah Allah ya malam sai Allah ya yi sha'aninsa kawai daga saman bakwai Allah ya ce wa annabi mun aura maka Zainab Kun san me ya faru? me hikimar wannan abu a da tsabar son da annabi yake wa wannan zaidu hacce da shi ake zaidu bin muhammad me ake ce da shi zaidu ibn muhammad to sai allah ya saukar da aya an hana wani ya an hana wani ya kira ɗan wani ɗansa alhali ba ɗansa ba ne ɗabi'ar hankaka ce hankaka mai da ɗan wani naka kada wani ya danganta kansa zuwa ga uban da ba shi ya haife shi ba babbanka ƙanin babanka ba babanka ba ne babbanka yayan babanka ba babanka ba ne abokin babanka ba babanka ba ne ƙanin mahaifiyarka da ya rike ka ba ubanka ba ne Daka ko da ka tashi a cikin ‘ya'yansa da kayan sallah da abinci da makwanci da makaranta da komai kana shiga gidansa ana mu'amala ubanka daban ‘ya'yansa kuma ubansu daban. To wannan yaron saboda tsabar ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hacci ake zai dubi da Muhammad. To shine Allah ya hana wannan ana su ce da shi tabanni. Tabanni shine mutum ya ɗauki wani ɗa da ba nasa ba ya ce ɗansa ne ko saboda tsabar ƙauna ya sa ma a rinka kiransa da sunan ɗan ko ɗan a rinka kiransa da sunan shi ɗan ƙanwanka ɗan yayarka ka zo za ka kai shi makaranta tare da 'ya'yanka a je a haɗe su a yi musu suna ɗaya haramun ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين manzo Allah yake cewa man du'iya ila ghairi abi duk wanda aka kira shi zuwa ga wani ba babansa ba kuma ya san wannan mutumin ba ubansa bane ba to ya tanadi wurin zaman sa a wajen jahannama kafin ma ya mutu duk wanda yasa ake kiransa da sunan wani ba ubansa ba saboda ubanka talaka ne ko saboda ubanka mai rauni ne ka koye ubanka ka ɗauko uban wani kace shine ubanka ka canja uba a takarda kuma ubanka ya sha wahala haihuwarka ka ƙi a kira ka da sunan ubanka to wannan ɗabi'ar ‘yan wuta ne shi yasa kuskuren da mata suke da ta yi aure shikenan waye sunanki dudu wance da bada sunan miji kuskure ne mijinki ba ubanki bane ko mutum ya je ya kai matarsa za a yi mata katin zaɓe ya je za a yi mata basuwar zai kai ta umra kudin sai ya canja mata suna saboda ƙauyenci kai ka haife ta zaka ce a sa maka a sa mata sunanka saboda kai mijinta ne za ka kai ta umra ko haji idan ka sake ta ko ka mutu in ta auri wani mijin ya za a yi canja fasfo za a yi ko canja wani uban za a yi ka batta da sunan ubanta da ya haife ta yawanci wasu suna wannan kurakura sai mutum kawai ya rinka sa sunan matarsa kawai ya rinka liƙa mata sunan shi wannan ba addini ba ne kuma kuskure to mu dawo kan isa saboda Allah ya rushe wannan tsarin don ya tabbatar muku cewa shi fa Muhammadu ba baban ɗaya bane a cikin ku kun gane kaga yanzu zai yi kai ka auri matar ɗanka zai yi zai yi yanzu ɗanka ya auri mata ka aure ta ai ba zai yi ba to shikenan sai Allah ya kaddara annabi yayi aiki ya aura wa Zaidu mata ina fata ana fahimta yawwa sannan kuma daga baya Allah ya juya aure annabi ya aure matan dan a nuna maka da a ce Zaidu da gaske ɗansa ne zai aure matarsa da zai aure matarsa to shine hukunci to a ƙarshe kullum idan ana yin karatu wato aiki ake da shi kun ga waccan baiwa Allah ita ga wanda ta zaba sai annabi ya ce mata kaza duk da matsayin annabi da darajar annabi da kowa da sauransu sai annabi ya ba mace ikhtiyar annabi ya ba mace zabi shikenan dan da ba ta da zabi ta isa ce jayayya da annabi wannan jayayyar ai shari'a ce ta ba ta dama ta faɗi ra'ayinta to shine aka ce idan za ku aurar da yayanku ku tambaye su duk wanda zai aurar da yarsa ke kina son wani ke wacce tambaye ta kafin mu zo mu karame da mu kananan mutane amma ba tambaya don ubanki na rinke da Allah in baki aure shi ba wallahi sai na kashe ki wallahi tallahi sai na ajalin ki in kin ga baki auruwa ne ba wallahi ba na bayan kasa na rantsi da Allah wallahi sai kin auruwa ne aikin banza kun rai ƴaƴan zamani marasa albarka ni zan zo in ce miki kaza kaza a a alaji a a a a a a a a ai tun da shari'a ta ba ta zabi ta zaɓi mijin da za ta aura kakka canja abin da Allah ya rubuta wallahi malam ba daɗi uba ya zaɓar wa ‘yarsa miji ta ƙi ba daɗi kai ba wai ‘yarka ba duk wanda ma ka isa da shi malam a ce yau ka ba shi shawara ga yadda zai yi bebe ba ba daɗi ballanta na ɗanka to amma a babi na aure tun da shari'a ya ce ta ce a ba ta zaɓewa take so to a ba ta zaɓe ba za wa rana man za a tambaye ta yaya ayi ita kan karara za ta faɗa a'a ba zan yi ba yarinya a tambaye ta amsar ta shiru duk inda budurwa take an tambaye ta kina so in ta yi shiru ba ce komai ba kunya amma yanzu za ka iya cewa irin matan da ne yaran yara yan mata yanzu kan ba kunya ne sai ka sai ka dan abba wata fa ubanta ta rubuta ta kada na rantse maka da Allah baba ko a aura mun wani ko a ga bala'i a gidan da ta fi hankali ubanta ta yi wa wasiƙa wasiƙa mata yi wa ubanta yarinya budurwa ta ce ko a yi mata aure ko a ga bala'i ya ce a'a ba wani bala'i za a aura miki mu rabu lafiya Allah kiyaye kun fahimci wannan kun ji wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم to Allah rama a dan kara gaba saboda kissar tana da alaka da wannan abin da muka faɗa wa idza qulu lil ladhi
wa idza qulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak na'am أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه haka dai فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا to وكان أمر الله مفعولا yayi haka Allah madaukakin sarki yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa istaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi ka tuna yayin da kake fada ga wanda Allah ya yi masa ni'ima Allah ya masa ni'ima da musulunci Allah kuma ya masa ni'ima da biyayya ga manzon Allah wa an'amta alaihi kuma kai ma kayi masa ni'ima bil itqi min ar-riqqi ka yanta shi daga bauta sayyidan kabira sha'ani jalilan qadari habiban ila nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine zaidu ibnu harisa Allah ya masa ni'ima annabi ma ya masa ni'ima wa yastaqulu alladhi an'ama Allahu alayhi menene ni'imar da Allah ya masa Allah ya masa ni'ima ya bashi musulunci yana da kissa mai kyau tana da tsawo ne dan ba lokaci amma in ka karanta tarihin Zaid bin Harisa zaka ga cewa Allah ya mutunta shi saboda ya ya fito ya yi tafiya mai nisa yana neman musulunci Allah ya jefa shi hannun annabi iyayensa suka yi ta neman sa aka ta neman sa yana ina yana ina aka can aka je labari ai yana can ya tafi gurin Muhammad baban sa ya taho yana son sa yana kaunar sa ya zo ya ce a bashi dan sa Allah Allah ce aka shi amma fa ya musulunta muna tare da shi Nabi ya ce je ka gurin babanka sai zai zo ya ce a'a yace ai bayan na same ka na gama samun komai lokacin babansa ba musulmi bane annabi yace ka je wajen babanka ka je ka ji me zai gaya maka da ya je sai ya masa hali irin na uba yace ka zo mu tafi gida gida za mu tafi yace gida yace ai ni ga gidanmu nan yaro ya ki ya ce ba zai bi ubansa ba aka zo aka yi manzan Allah annabi ya ce ka zaɓa ka bu baban ka ko ka zo nan ya ce baban in ya bi ka ba mu da matsala amma in ya ce zai zauna a wurina to dole baka bar shi wallahi ya ki yabo babansa haka babansa ya koma yana hawaye ya zaɓi annabi to shine annabi ya mai wannan sakayyar ya aura masa 'yar gidan gwaggwansa da ta ji kuma ya aura masa wannan umu kulso binci uku ba ibn abi mu'ayyid to kaga wa yace kullu allazi an'ama Allahu alaihi an'ama Allahu alaihi bil islam Allah ya masa ni'ima da musulunci wa an'ama Allahu alaihi bi mutaba'ati rasul kuma Allah ya masa ni'ima da bin annabi sai kuma yace wa an'amta alaihi kai kuma kai ma Muhammadu ka masa ni'ima menene ni'imar da annabi ya masa بالإتق من الرق بالإتق من الرق annabi ya yanto shi da bawa ne annabi ya mai da shi da kaga annabi ya taimake shi sannan kuma annabi ya masa aure annabi ya taimake shi annabi ya kai annabi ya sa shi a gidansa kai har an waye gari ana cewa maimakon zaidu bin harisa sai aka da ana zaidu bin muhammad da ba dan Allah ya hana yace ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ba ai da zai bin Muhammad da rinka cewa zai bin Hadisa ba ya zabi annabi sama da uban shi to yanzu Allah ya datso mana kissa ne ka tuna lokacin da kake gaya masa shi wannan bawa zai bin Harisa kenan Allah ya wani bani labari akan annabi kenan waqta lokacin da kace wannan bawan Allah da Allah ya masa ni'ima da imani da musulunci kai ma kai masa ni'ima kame da shi da da yana bawa ka masa tarbiyya ka so shi ka girmama shi ka tuna lokacin da suka samu sabani da matarsa kake ce da shi amsik alayka zawjaka wattaqillah in ya kawo maka kukan matar da ka aura masa Zainab binti Jahsh ce kace da shi kai haƙuri ka je ka rike matarka ka ji tsoron Allah lalle annabi ya ce da shi ka rike matarka Zainab binti Jahsh fala tudallikha annabi ya ce karfa ka sake ta saboda Zaidu yana cewa ni ba sakin ta zan yi ni ba sakin ta zan yi annabi ya ce a karka sake ta wattaqillaha fi amriha ka ji tsoron Allah a cikin lamarin matarka kai haƙuri wasbir ala ma bada dangane da abin da ya bayyana ko badara minha fi haqqika kenan wannan yana nuna zai iya yiwa mutum yana zaune da mace yayi hakuri da ita kuma kai a matsayinka na alkali ko wanda aka kawo maka sulhu ni matata tana zalunta ta ni matata tana shiga hakkina wallahi abin da ke ba na jin daɗi to kai ma kai abin da annabi ya faɗa cewa kai hakuri ka riƙe matarka kada da mutum ya zo ka ce ka dalla sake ta yar abu kaza sake ta kawai ka dalla rubuta mata ka da kai ba haka sai ka sa ya je ya sake ta daga baya in ya samu nutsuwa zai ce to yanzu ni ma zan aura ko suka fara aika ɗan takardu tsakaninsu da ɗan message wallahi akwai wata da ta zo wajen wani malami fatawa ta gaya masa maganganu ya ce ki kashe auren nan kawai ki rabu da shi bayan an gama an sake ta ɗin ta kashe auren da ta zo tana so za ta koma gidan mijinta ita mace wahalar sha'ani ne da ita wallahi miji zai mata abin da zai mata bayan ta da ku a gida ta sha zaman gida sai ta ji cewa ita ba za ta koma ka san me tace malam tace ba wanda ya cuce ni irin malamin nan tace shi ya zalunce ni ya kashe mun aure na kuma ita ba ta zo tace gashi abin da aka mata to shi yasa ko yaya ka dan gaya mata ki haƙuri hajiya a dan je a duba a gani sai dai abu ya gagara ya lalace akwai auren da tabbas ana gaya maka za ka kashe shi amma fa wata ba ta da kirki wata fa ƙarya za ta yi ta gaya maka sai kai kuma ka zo ka ce ta kashe auren to kuma ƙarya take yi kuma ba haka bane to ta je ta kashe auren kuma daga baya gaskiyar ta bayyana waye ta kwana ciki ita naka dole sai an kula amsik alayka zawjaka wattaqilla yayi ta bashi hakuri ce kai hakuri ka rike matarka abin da sauransu um, shi zaidu gaskiya ya sha wahala a hannun zainab amma kuma ba sai na muku bayani ba me yasa zai sha wahala a hannunta me yasa ban ji ba daman me ba ta son sa to kai ina gaya ba duk wanda tsautsayi tsautsayi tsautsayi ya jefa ka kaje ka auro matar da ba ta son ka to ka shirya gashin masara wallahi masara ma sai ta bi ka samu sauki ba su da kirki suna da wahalan sha'ani jaraba fitina ka ta dauke ka ka gigita akan mace ba ta son ka ai ai duk matar da ka je duk yarinyar da ka je ta ce ba ta so ba ta so na a ba komai lakum dinukum waliyadin kowa ya kama gabansa ah yanzu kai wanda ya ce ba ka son ka za ka iya bata minti daya kofar gidansa ka ji kana wani abu yanzu haka kana zuwa wajen ta ba ta son ka har da wani ita kuma iska ce yanzu haka bayan gama tafsiri can zai wuce ka je ka zauna minti arba'in da bakwai kana jiran yarinya wai wai ka zo zance ta ki fitowa kana wulakanta kanka kuma gobe da yake cingam ne kai makale mata sai ka koma wulakanci bai da daɗi ka kira an yi rejectin ka kira an yi rejectin ka yi message an ki a ba da amsa wai duk da haka dai bari dai za mu gwada sa'a ai kamun kifi ne a ruwa wai kamun kifi a ruwa wai neman yarinya ba zuwa ba ba zuga ka nake yi ba amin mutumi na amma ba zuga ka nake wallahi duk wanda ya je aka ce ba a son sa ka bar gidan wani ya ce a a ai ka san akwai yarin ta malam yarin ta ce tana fatso wallahi yarin ta ne tana tana so a ranta tana so amma yarin ta wannan wace irin magana da yawan malam to a kula da haka duk wanda aka kishi ya tafi Allah ya sa albarka ko wata mahaifiyarka tana kokarin ta lika ka da da yar gidan kanwanta ko yar gidan yayanta ko kaza wallahi baba ni dai wallahi wannan auren ni dai kam ina son sa wallahi tallahi kai mun da'a hajiya Allah ya miki albarka Allah ya saka miki da alkhairi amma yaya zan kai kaina inda ba a so na ana tozarta ni hajiya ke kina so a yi zumunci ita kuma ba ta so na to da yawa yawan matsalolin aure da ake samu mutum irin ya shiga shigan karfi ko kuma ra'ayi dole sai an je an yi wani ya zo ya ce a ce maka masa da addu'a malami ya daga hannu ya ce Allah sa idan alheri Allah baka ce a dakata malam ba maganan idan alheri ba kawai ka yi addu'a Allah sa na aure ta kawai malami ya ce ya za a yi haka ya ce a'a to shikenan ka gaya wa Allah kai addu'a ko ba alheri ba ne Allah ya juya abin Allah ya birkito abin ya juya shi daga ba alherin ba ya mai da shi alherin ni dai aurewanci saboda ya ya gama kimauce ku je ku auri waɗanda ku je ku tambayi waɗanda suka auri matan da ba sa son su su gaya muku bala'in da suke girma a cikin gidajensu ba za ka taba jin daɗin rayuwa da ita ba wulaƙanci na safe daban na rana daban na dare daban kana yin magana a tsaki a murguna baki a ce ka ban takardata dole ne shikenan ba komai jeki ba komai ka kada kai kuma gobe ma za ta zame mai maka malam alaran ma kai hakuri ni da kai nake baka labarin nan ka san me wallahi wani da aka mun dukan sa take kaji take ba shi yace malam duka na take nace duka a gaji yace wallahi duka ma ai ku kuka ce ai hakuri malam nace ni ne wa'azi nace tana dukan ka ka hakura ni na mada yace malam bari in kunna maka kawai sai gashi na jayayya me ya zaka zo kana mun kaza kaza kaza kaza sai na ji pop yace yace ka ji duka ka ji duka Dai sirri muke kar wanda ya saurare mu wani magana da kuke ni da shi ne kawai iyakaci bai san ba kuma ana ɗauka baya bai kula ba idan rauninka ya kai har a ce mace ta tsaga hannu ta maka duka kuma ka ce a ce maka maka da addu'a Allah ba da zaman lafiya ina ji kai wannan lamarin ka Allah sauki to suna da wahalan sha'ani kawai idan ba ta so ka haƙura to annabi sallallahu alaihi wa sallama kun ga dai yayi ya kokarin sa ko to zaidu ya sha wahala a hannunta ta yadda ba ta so ina fata ana fahimta iftikharuha bihasabiha wa nasabiha tana ganin cewa ta fi shi nasaba ta fi shi matsayi ta fi shi ɗaukaka yana fata ana fahimta sannan kuma tana kausa samun zance a gida ba dai an ce ya aure ta aure shi ba to ya aure ta amma kuma zai gani shine abin da ake so a ce maka idan iyaye sun yi amfani da karfin mulki da cewa iyaye ne sun aura maka ita to an yi auren kuma baka jin daɗi yanzu a nan gurin kaga manzo Allah yana so aure ta a yanzu zai aure ta ba an yi auren ba amma akwai daɗi ba daɗi da ƙarshe zancen bai yi wayi to kai ma za ka iya zuwa a je a ɗaura auren dole yarinya tana kuka tana ihu ta gudu ta gudu fataskum an dawo da ita ta dalla ta ta danna ta tafi katsina daga nan an dadda dawo da ita ta tafi can daura an dawo da ita ta danna mai duguri duk tana ta guje guje saboda ba ta san sa wanda kuma yake wallahi tallahi sai dai in ba a raye nake ba za ka je ka kai ta amma ba za a ji daɗin zaman auren ba da ita wannan wa'azi ne ga iyaye su tsaya su fahimta sannan kuma ni ba na goyon bayan kuma yarka ta maka auren dole kai ma kamar ya yarka ta maka auren dole yarka ta je ta kawo maka wani fasiki wani mutumin banza kuma ta ce dole ce za ka aura mata kai ma kuma za ka ce a'a ni ma kuma ban yadda da wannan ba sai dai ki kawo wanda shari'a ta yadda da shi ƙwarai kuwa tunda ni zan yi gado da katifa ni zan yi hidima to ko wannan ban yadda da shi ba a nemo wani ba shi ba in zama ne bismillah daga nan zuwa shekara saba'in kya yi auren fari muna nan sai dai in na kwanta to kai ma kana da wannan yancin saboda wasu matan ba su da kirki sai ta ɗauko maka ɓarawo ta ce za ta aure shi ta ɗauko maka ɗan luwaɗi ta ce za ta aure shi ko ta ɗauko maka wani mutumin banza ta ce wai abin sai a zo ana to alaji ai yanzu yarinya tun daga abin da ta riga ta kawo ai alaji sai dai a hakuri a aura mata kana gani ka dauki yarka ka ba wa fasiki ka ba wa mutumin banza kana da dama kuma ka ce kai ba za ka mata auren dole ta auri wanda ba ta so ba to haka kuma ita ma bata isa ta kawo maka wanda isa ba wa shari'a ta ce sai ta aure shi ba bata isa ba kai ma kana da wannan yanci ina fatan kuna fahimta to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya ce wa tukfifi nafsika mallahu mubtihi kana boyewa a ranka abin da Allah zai bayyana shi wato Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa akwai wani abin da yake zancen zuci taqulu lahu zalika wa tukhfi fi nafsika shay'an alladhi azharahu Allah laka ta'ala kana faɗa masa gashi to kuma akwai abin da zai Allah zai bayyana ma wai me wannan abin malaman tafsiri suka ce tun lokacin da ake wannan abin Allah ya yi wa annabi ilhama cewa wannan baiwar Allah fa auren nan nata ba zai yi ba zai ji zai sake ta kuma gaskiya zai yi wa annabi shi zai aure ta amma Allah bai bayyana ba amma shi tunda annabi ne an masa ilhama wa huwa ilhamuka bi anna zaidan sayuqalliqu zaidan shine wa tukhfi fi nafsika kana koyewa kai Muhammadu a cikin ranka mallahu mubdihi abinda Allah sai ya bayyana shi kuma daga ƙarshe ne Allah ya maka ilhama kai ne ma ne za ka aure ta amma ka duba karamci irin na annabi ya fasan da wannan abun yana ta dagewa zaidu kar ya sake ta yana dagewa zaidu ya yi haƙuri ya riƙe matarsa baya son wannan abun ma ya bayyana shi da Allah tsakaninsa ya san wannan abu yana faruwa amma Allah ya ce wallahu mubdi daga baya kuma Allah zai bayyana shi to wannan ba mu gama fassara ayar ba amma lokacin mu ya kure insha Allah bi mashi'atin Allah tabaraka ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdi wa taksha nas wallahu ahaqqu an taksha abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuttuba harshe muna nema afuwa Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawan Allah yana cewa assalamu alaikum ina yi maka fatan alkhairi Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana ina barar addu'a daga bakin ɗaliban wannan majalisi ko wannan makaranta mai albarka ya ce yau shekara shida kenan ina ginin gidana amma har yanzu bai kammalu ba shi ne nake neman a yi min addu'a Allah ya bani yadda zan yi na ƙarasa Allah ce maka maka da mafificin alkhairi Allah kuma ya da malam gida lafiya to Allah ce muke ka Allah ya baka nasara ya ba da sadaka naira dubu biyu wa masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya ba da lada ubangiji Allah ya kammala maka wannan gida da na aljanna gaba ɗaya kuma dukan mu Allah ya kammala mana duk abin da muka sa a gaba duk wanda yake da wani abu da ya sa a gaba yake nema Allah ya cika masa burinsa ya rabbal alamin wannan ce ina neman addu'ar ka da ta yan uwa a wannan majalisi mai albarka akan sana'ar da zan fara zai fara sana'a yana neman addu'a ya aiko sadaka naira hamsin Allah ubangiji ya bashi sa'a ya sa kuma ya fara a sa'a da kuma dacewa wannan ya ce malam a sa ne a cikin addu'a da sauran yan uwa ina kasuwanci ne a Kano kasuwar magani ya ce Allah ya sa mana albarka a ya ba da sadakan naira ɗari biyar sannan kuma ya ce insha Allahu duk watan duniya zai rinka kawo allura ta malaria fever wanda za a rinka yi wa mutum talatin kyauta a bawa 'yan uwa ɗalibai na wannan majalisi ya ce zai fara kawowa next month wata mai zuwa insha Allah to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bada lada dan uwanmu ne yana kasuwanci a kasuwar dan goro ake cewa kasuwar magani ya ce a mai addu'a ga ɗari biyar ya bayar sannan kuma zai rinka kawo sadaka allurar malaria guda talatin to nan sai ka zo mala ikil ma sai haɗa ka da hukumar masallaci su kuma hukumar masallaci sai su samu likita daga cikin ɗaliban mu a wannan masallaci masanin harkar lafiya sai ya zama wannan allurai ana danka masa a hannunsa ko a samu wani mai kemis a danka su a hannunsa duk wanda aka ga yana da bukata to sai masallaci ya ba da sunansa sai ya je ya rinka karba insha Allah Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya sa albarka irin wannan kasuwanci naka irin sa ake so mai taimakon addini ya ce wannan ya ce Allah saka da alkhairi ya biya bukata da gina aljanna ya ce ni ne na rubuto takarda a taya ni da addu'a kwanaki akan jarrabawar neman aiki to alhamdulillahi na yi jarrabawa kuma na ci jarrabawa ya ce har ma an kira ni interview yanzu haka ina ƙara neman addu'a Allah ya ba ni sa'ar wannan interview Allah ya saka masa alkhairi ya aiko da kuɗi sababbi da sanar naira dubu biyu wa masallaci sarka to Allah ya sa maka albarka kuma ya sa ka mana albishir din ka samu wannan aiki daga wannan interview da aka yi maka insha Allah wannan shi a a taya shi da addu'a shi matsalarsa yana fita rani ne neman abinci cirani yace amma gaskiya in ya fita ciranin nan baya iya zama yace baya samun jin daɗi sam in ya fita kuma baya samun nutsuwa ko ya zauna a ɗin ma ya nemi arzikin baya iya ya ce kuma kuɗi fa sun gagara samuwa kasuwa ta rufe masa ya ce wallahi malam ba na jin daɗin hakan har gori ake mu to Allah ya baka mafita Allah ya yi maka wataƙila fita ranin naka ne Allah bai so ba ko kuma bai zama alheri gare ka batun da kana addu'a kana roƙon Allah to amma ita rayuwa in ka gwada abu kaza ba a yi nasara ba ba ka canja ba dole ne za ka nemi kuɗi ka fita ce rani tunda ba ka iya zama ka nemi wani samu gindin wata bishiya ka rinka tsaro yalon bello da abin nan da gauta kana kasawa iya daidai cinikin uwarka kai ta gwadawa sana'o'i ga sanan da za ka iya gwadawa kar ka dogara da abu ɗaya ka ce dole sai shi idan ka yi haka to baka nuna cewa ka yarda da kaddara ba Allah ya yi maka Allah ya baka mafita wanda ya ce ya rubuta jarraba ta jam amma sakamakon da ya yarda bai fito bai na neman addu'a Allah ba shi nasara yaran mu duka sun yi jam Allah ba su sa'a Allah ba su dacewa Allah ba da tofiki wannan ya ce mahaifinsa ya rasu tun yana shekara biyu amma ya tashi ne ana kiransa da sunan da ba na babansa ba duk takaddunsa na makaranta ba sunan mahaifinsa ba ne ya ce yana amfani ne da sunan ƙanin mahaifinsa don ƙanin mahaifinsa shi ya rike shi ƙanin mahaifinsa shi ya kai shi makaranta to kuma yau gashi an yi karatu an ce bai halatta ba mutum a rinka kiransa da sunan da ba sunan babansa ba to yanzu ya zai kuma shi duk takardunsa ma gaba ɗaya sunan ƙanin mahaifinsa ne shikenan sai ka gode wa Allah ka zo makaranta ka samu ilimi gyara kuma ya kama ka sai ka je kai affidavit ka je kotu ka je kai rantsuwa ka sa hannu a takarda ka sa a buga a jarida cewa sunanka na gaskiya da gaskiya shine wane wane za ka ci gaba da amfani da takardunka amma ga wannan affidavit yana liƙe a jikin takardunka sannan nan gaba duk wani abin da za ka yi sai ka saka wannan sunan da da kai a filin din a kansa da shi za ka ci gaba da amfani haka ake akwai wannan damar a shari'ance a zamanance ana iya change of name ana iya canja suna don haka karka kuskura ka bari mutuwa ta riske ka ana kiranka da sunan wanda ba ubanka ba kuskure ne ba daidai ba ne da haka je kai wannan abun ka nuna Allah kuma ka tuba iyaye sun yi kuskure kanin babanka ko kanin mamanka ya yi kuskure ko babanka ya yi kuskure da ya zo ya abin nan ya zo ya sa maka sunan da ba na babanka ba alhali babanka yana nan to ko babanka ma ya mutu ko mahaifinka ma ya mutu bai halatta a sa sunan wani ba irin wannan wai ka rike yaro ka je ka sa masa sunan da ba ba ni sunan shi ba sunan iyayensa wannan kuskure ne ko dan gidan kanwarka ko dan gidan yarka ko dan gidan waye ba daidai bane kawai ka kira yaro da sunan ubansa wani kuma kin uban yake saboda uban talaka ne ko kuma uban sama hukaci ne ya hukace ko na makamanci wannan ko ma hukaci ne ya kasa sunansa ai uba ba wasa bane malam kai mahaifi ai ba wasa bane ai ba a kinsa ai ba a kinsa da ka kar mutum yadda ya guje wa iyayensa na kar mutum ya guje wa iyayensa ko da wasa akwai hadari ba karamin hadari ba wallahi ka wayi gari kana ta aikin alheri kuma a ganka a wuta saboda kawai ka tsallake sunan ubanka Allah kiyaye wata baiwar Allah ta aiko da sadaka ah, saboda Allah Allah saka mata da da alheri wani kyalle ne da ba a son sa gashi nan fari to muna neman tsari da wannan kyallen a to ai gaskiya ni tun da naga wannan likafanin a gefe na gaba ɗaya ba kuma yau da wuri na amsa tambayoyin ba ni dai ba na bukatar wannan sadakar wallahi sadaka ce ta likafani ta kawo in akwai wanda yake bukata abin ne shi a ciki bismillah ya zo ya karba yawa hukumar masallaci gashi can ku je dai Allahumma hawalena wala alaina yawa likafani ne gashi nan Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya tsare mu ina fata ana fahimta ita kuma da ta bada sadaka Allah ubangiji ya bata lada ta rasa kyautar da za ta kawo sadaka sai ta likafani Allah ya kiyaye mu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك